إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا أن من اتقى الله ارتفع وعلى وأن من أعرض عن ذكره فقد غوى عباد الله إن الأساس الذي يبنى عليه المجتمع هو الأسرة والأسرة مكونة من الزوجة والزوج ومنهما انتشر البشر ومنهما تتشعب الشعوب يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الأسرة هي الأساس في إصلاح المجتمع فمن يروم أن يصلح مجتمعا ما فعليه أن يبدأ بالأسرة وإن أساس صلاح الأسرة هي المعاشرة الزوجية السعيدة التي تكون على وفق الكتاب والسنة وعلى ما سن به رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل زوج وأفضل أب وأفضل رئيس أسرة قامت على وجه الأرض فيا عبد الله عليك أن تعاشر زوجتك بما تحب أن تعاشرك بها به هو هي إذا أردت أن تعاشرك بالخير فعاشرها بالخير يقول نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ويقول الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا الأمر على وجه الخصوص وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اتق الله يا عبد الله واعلم أن الأساس لبناء مجتمع صالح هو إصلاح الأسرة ومعاشرة الزوجة بالحسنى من المقومات التي يحتاج إليها في كل بيت يا عبد الله كل زوجتك صديقة وكلها زميلة وكلها مستشيرا ومستشارة استشرها في أمورك وأرئ سمعك وأرئها سمعك حتى تستمع منها وتسمع ما تحتاج إليه هاورها في الحديث هاول أن تتعلم المآلم الأمور التي تؤلمها اجلس معها واستمع إليها استمع إلى شكواها استمع إلى ما تحتاج إليه إن أنفق عليها بالمعروف ولا تكن بخيلا في الإنفاق على أهلك كن مبتسما ولا تكن عبوسا في وجهك عندما ترجع إلى البيت كن مبتسما فإن ابتسامتك تدخل السرور في قلبها وهذا الأساس الذي ينبني عليه صلاح البيت إذا كانت سعيدة مفرحة مسرورة بوجودك في البيت فإن أمور البيت تكون على ما يرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على إصلاح ما بيننا وبين أزواجنا وأن يعيننا على الإقامة الصحيحة الطيبة التي تتضمن لنا حياة سعيدة وطيبة فيما بيننا وبين أهلينا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yan uwa musulmi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masoyansa mabiyansa bayan godiya ga Allah da salashi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ina jan hankalinmu akan haka mu sani cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah to zai samu ɗaukaka ɗaukaka ta duniya ɗaukaka ta lahira wanda kuma ya juya baya ya ƙi sauraron abin da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya karkace kuma ya ɓata Allah ya shirye mu ya ku bayin Allah zance ya yawaita maganganu sun yawaita daga bakin masu neman gyara a cikin al'umma ta ina al'ummanmu za ta gyaru ta ina za a kintsu ta ina ne za a fara to inda ana zancen tarbiyya asasin komai ginshikin komai a cikin gyaran al'umma shine a fara da gyaran cikin gida kowa ya gyara cikin gidansa babban sababin kuma da zai zama abin shimfiɗa da kowace al'umma ta gyaru ta hanyar gyaran cikin gida to shine a gyara tsakanin iyali miji da mata a yi zama na alheri a yi zaman musulunci a yi zama irin na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da namiji da mace su ne asasin ɗan adam baki ɗaya mutum biyu annabi adam da matarsa hawa daga nan duk aka same mu daga wannan mutum biyu dukkan ɗan adam ya fantsama kamar da Allah maɗauki ya faɗa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ya ku mutane lalle mun halicce ku min dhakarin daga namiji wa untha da kuma mata kuma sannan muka sanya ku kuka zama al'ummomi ƙasa daban-daban ƙabilu daban-daban duka daga wannan asali guda ɗaya lalle mafi karanci da daraja a cikin ku shine wanda ya fi tsoron Allah abinda Allah maɗauki ya gaya mana ke don haka duk ɗan adam asalinsa an same shi ne daga alaƙar da ta haifi tsakanin namiji da mace ashe in muna son mu gyara tarbiyya a cikin al'ummar mu to lalle mu gyara wannan gida na mutum biyu wanda daga nan ya fara duk yawan matan mutum duk yawan ƴaƴansa a rayuwa to da mace ɗaya ya fara sannan kuma aka zo aka bunƙasa aka zama abin da aka zama in ana so a samu gyara na tarbiyya to mu faro daga nan abin da za mu tattauna a yau shine yadda za a gyara rayuwa tsakanin miji da mata wani zai ce ai wannan tattaunawa an sha yin ta gaskiya ne mun sha tattaunawa akan wannan amma wannan wani maudu'i ne da ba a koshi da shi in kullun zancensa za a yi mana to muna buƙatar haka wani a lokacin da aka yi wani zancen bai ma yi auren ba duk abin da za ka bayyana masa na wa'azi ba zai suranta ya fahimci abin yadda ya kamata ba amma inda ya aure mas'uliya ta hau kansa ya san nauyin abin da ya ɗauka to in ana masa irin wannan magana zai ce i wannan magana gaskiya shi ya kai bawan Allah wajibinka ka zauna da matarka zama na alheri irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da matansa ka je ka nemi aure na 'yar mutane kuma an yadda an baka ka zo ka suturce ta a gida to wajibi ne ka kula da ita babbar hanyar kula ita ce shi kansa zaman ya zama zama mai kyau zaman da aka gina shi akan soyayya Allah maɗauki ya gaya mana kalmar soyayya nan ba abun wasa ba ce waja'ala bainakum mene mawaddatan wa rahma Allah ne ya faɗa kalmar mawadda soyayya ƙauna karkatar zuciya zuwa ga zuciya ɗamfarar zuciya zuwa ga zuciya san alheri daga zuciya zuwa wata zuciyar wannan duk shine mawadda da rahama don a samu wannan ake yin aure don haka ya kai bawan Allah in ka auri mace ka zama mai ƙauna a gare ta mai soyayya a gare ta mai tausayi a gare ta ka zama aboki duk girmanka in baka zama aboki ga matarka ba to baka buɗe ƙofar yadda za ku zauna lafiya da matarka ba ba baiwa ba ce in dai sunanta mata to ba baiwa ba ce wajibi ka ɗauke ta da daraja ka ƙimanta ta ta zama abokiyar shawarar ka ce kuma kai ma kai ne advisor a ofishinta ita ce advisor a ofishinka babu wanda ya san sirrinka irinta sirrin da babu wani ɗan adam da ya san shi a duniya in ba in ba ita ba to babu wani sirri ko da ya kamata a ce ka ɓoye mata ba za ta so sharri daga gare ka ba ba za ta so sharri ya same ka ba don haka zaunar da ita gaya mata nemi shawararta tare da lura da hankali irin nata in dai tana da tarbiyya tana da hankali ma bai surutu ba ce mai zuwa da tona asirinka to lalle kuwa ka samu ma'ajiya na sirrinka kada ka mai da ita kawai abin amfani ka shigo ka biya bukatarka shi ke nan amfaninka a'a lalle kana so ka ji daɗin zama da mace to ka ɗauke ta abokiyar shawara daga cikin hanyar da za ta taimaka maka har yanzu zamanka da mace ya kyau ka riƙa yaba mata mace tana son a yaba mata ka yaba mata abincinta ka yaba mata adanta ka ce ta yi kyau wannan kalmar za ku iya saɓani da mace shekara biyu shekara uku ran da ka faɗi wata kalmar yabo ka ce tana da kyau ka ce ta iya ado kai wannan ado ya yi kyau kai wannan kitso ya yi kyau za ka ga an wanke maka laifukan shekara guda irin yadda za ka ji muna yi murna idan mun ji hadisai an gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya kaza za a kankare masa zunubin shekara guda ba muna jin daɗin wannan ba to zama da za ka yi marar kyau da mace in ka yaba mata sai ka ji ta wanke maka waɗannan al'amura da yawa saboda ne tana son a yaba mata ka yaba mata abincin da ta yi ka yaba mata adanta kamar da na ambata kuma ka daina yawaita aibata aibata ta yawan faɗan laifi yana toshe ƙofofin da za a shirya sannan ka ba ta dama ka riƙa sauraron matsalolinta da yawa daga cikin mazaje ba sa son su zauna da iyalansu ko saboda laifukan sun yi yawa sun tara ko kuma suna tsoron waice masa rashin kunya ko yana tsoron wani abu daban ka ba ta lokaci ka zauna me ya dame ki wa me ya faru ne kuma ka yi magana da murmushi murmushin nan da za ka yi ba rena ka za a yi ba to wani reni ya rage duk wani abu da zai sa ta rena kafa ta gani a jikinka amma ba ta rena ka ba don haka in kana son girmamawa ka zama mai mutuntawa sai ka ga ka samu mutunci ka saurare ta in kuma tana maganar ka yi shiru ka saurara sai ta sauke ta bayyana maka matsalolin kuma kai kokari ka fahimta ba tana magana kana katsewa ba ke da Allah wannan abin naku duk shirme ne ba a san haka baka buɗe kofar da za a shimfiɗa yadda za a fahimci juna ba da yawa daga cikin maza sun ɗauka mata kawai amfaninsu shine kawai ka shigo gida ka ci abinci sauran bukatu ka gama cikin nan ka fita a'a dole ne sai ka karrama ta ka mutunta ta ka ɗauke ta ya mace ce mai daraja to ka saurare ta sannan abu na gaba kada ka zama mai ƙwauro wajen ciyar da iyalinka mafi yawan matsalolin da muke fama da su yanzu na tarbiyya a gidajenmu sababinsu shine mazaje ba su ɗauki nauyin iyali yadda ya kamata ba baya ciyarwa yadda ya kamata marowaci ne matsolo ne ya zuba ido komai sai ya auna sannan ya bayar a gidan ba za a ci daɗi a gidansa ba ba a san wannan kalmar ba za a shekara bai sabunta abinci ba sai ran sallah ya bar 'ya'ya mata ‘ya'yansa mata in kana da ‘ya mace ya kai bawan Allah, wallahi Allah ne baka ƙofar da za ka kyautata ɗan adam, in ka ba ta tarbiyya, ka yi shimfiɗar tarbiyyar da za a samu a jikokinka, ka ja ta kusa da kai, ya zama kai kake mata abubuwa, sayan silifas, ya zama kai ne, sayan ɗan kunne kai ne, fatari da za ta ɗaura ɗangele da sauransu duk ka ɗauki nauyi kai ne za ka yi mata in ka batta da uwarta za ta karkata zuwa ga uwa ya zama ba ta son ka kai ba kai kake mata komai ba don haka mu yi ƙoƙari mu kintsa waɗannan abubuwan sai ya zama ka sa doka a gidan an bi saboda me kai uba ne a aljihu kai uba ne a magana kai uba ne a tarbiyya kar ya zama cewa kai uba ne kawai a sa dokoki baka yadda ai kaza ba baka yadda ai kaza ba amma kuma baka bada kwabanka ai kaza to baka bude kofar da za a yi maka biyayya ba bai kamata a bar mata da wahalhalu su ne za su ci da 'ya'ya su za su shayar da su ita za ta saya mata kayan da mace take bukata kuma in ka lura bukatun 'ya mace ya fi na ɗa namiji tsada da wahala to in ka bar mace da wannan to ka samu targaɗe a tarbiyyar gidanka akwai al'amura da yawa da za mu zo mu tattauna su sakamakon waɗannan abubuwa da muke bukata gida ya gyaru a kansu to amma na farko shine lalle mai gida ya zama mai gida ya riƙe gida ya ja ragamar da ƙarfi da kuma tausayi ba ƙarfin kawai babu tausayi ba da ƙarfi da tausayi kuma ban da rowa sayyidina umar yana da wata magana da yake cewa yana cewa yan bagilin rajuli an yi kuna fi ahlihi kasabi yace ya kamata mutum in yana gidansa ya zama kamar yaro karami abin nufi kamar yaro karami wajen sakin fuska da shagwaba da kwantar da hankali da nutsuwa kada ya zama kullum in kana gidanka nan ake ganin bacin ranka in ka fita cikin abokanka kai ne mutumin kirki ana cewa ne ko ai mutumin kirki ne wallahi gaisawa da shi abin alheri kullum abin nan wato kullum yana cikin annashuwa da farin ciki da murmushi da sakin fuska amma yana komawa gidansa ya gintse fuskar sa kamar wani abusan kamfarira kamar da ake cewa kar ka zama haka ka zama ƴaƴanka da matanka suna ganin farin cikinka to shine sayyidina Umar yake cewa yace amma in ka fito gun mutane maza to ka zama rajulan ka zama namiji amma in ka koma gida ka zama kamar abin da kowa zai wasa da kai yaro yana son wasan ka sai dina abubakar wata rana ya shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu yarsa Aisha zuzzabi ya rufe ta tana ta tana ta wato makyarkata ya sunkuya ya sumbace ta yace ya yata me ya same ki kun ga wannan har a gidan mijinta bai raba ta da nuna mata kauna ba to amma wani ba ruwansa da yarsa mai take ciki tun a zaben mijin ma bai zaba ba saboda dama shi zaben mijin ya gina shi ne akan wane ne za ta ci ta koshi a gidansa ba wane ne za ta samu tarbiyya a gidansa ba ya kamata duk mu rika kallon waɗannan al'amura da ka ya uwa musulmi muna kuka akan tarbiyya yara ba su da tarbiyya al'amura sun ɓaci na yawan zinace-zinace yawan shaye-shaye yawan alaƙoƙi marasa kyau dukkansu kuma sababinsu gida ne ya lalace tun daga ƙasa da haka muna son gyara mu koma mu ga yadda muke zama da matanmu da 'ya'yanmu mutane da yawa ba su riƙe gida ba ba su san me ake a gidansu ba me wannan kuwa babu mamaki a zo masa da ɗaya da ciki a zo masa da ɗaya haura wani gida a zo masa da ɗaya ya kashe wani saboda me bai san inda yake zama ba wani ma ba a gidansu yake kwana ba wani saboda ko talauci ba isassun ɗakuna to a gidan zauren wani gidan yake kwana irin tarbiyyar da ya samu a titi a kwararo irin ta zai zo da ita ya zo yana zagin uwa yana zagin uba a ce a zamani irin namu yanzu a ce uba ya haifi ɗan da zai buɗe baki ya zage shi wace irin lalacewa ce wani yarinya ta zagi uwarta yarinya ta zagi ubanta duk a wannan yanayin namu an samu wannan me ya jawo tarbiyya ce da babu dalilin rashin tarbiyya tun farko ba a gina zamantakewar aure akan sunnar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba in Allah maɗauki ya kai mu wani lokaci ma tattauna akan sauran matsaloli da muke buƙatar sai an gyara su ba kawai mu zo mu ta bolo akan tarbiyya ta lalace a waje bayan ku ga tushen ta can a cikin gida ba mu gyara shi ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من الوقوانك ككنس آمن جدا جمو يا الله ككنس آمن جدا جمو الله كتمكيمو أكن كنس إن جدا جمو الله كبامو تربية الله كبامو إيكون ين تربية جدا جمو الله كساء البركة أماتمو دعائمو كهنا سكرك سوى دلالة سوى Allah ka tallafo su ka dawo da su kan tafarki da kan gwadabe madaidaici wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi ya Allah ka taimaki wannan al'umma ta mu Allah ka tallafa mata Allah karkasa ta lalace yadda rashin tsaro ya yawaita ta hanyar sace-sace ta hanyar tsallake-tsallaken gidaje ta hanyar fyaɗe da yayyawa a cikin al'umma ya Allah ka kawo mana ɗauki ka ba mu tarbiyya a gidajen nan namu ya Allah ka taimaki dukkan mai gida ya fi ƙarfin abin da ya fi ƙarfinsa Allah ka taimake shi akan aiki mai kyau Allah ka taimake shi akan riko mai kyau Allah ka taimake shi akan ciyarwa mai kyau Allah kuma ka taimake shi ya ba da tarbiyya mai kyau wajibinmu ne mu mai da hankali akan wannan kuma mai ta addu'a ya Allah muna roƙonka ka ba mu tarbiyya mai kyau a cikin gidajenmu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka ba su ikon gyara abin da ya ɓaci Allah kuma ka ƙarfafi zukatansu akan ɗaukar wannan gyara ya Allah duk abin da ya ɓaci Allah ka ba su hangen nesan da za su gane da za su gyara shi Allah karka ba su da dabarar su mu kuma Allah ka ba mu haɗin kai da su wajen yadda za a zauna lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum